بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم حسن مم.
آداب قضاء الحاجة أربعة عشر أدبا مم.
الأول ذكر الله عند إرادة الدخول قبل قبل الوصول إلى موضع الأذان فيقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث نعم فصل ربوا بين ما مضى وما يأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى wanda zai yi mana bayani dangane da ladubba na biyan bukata wato idan mutum ya tafi zai biya bukatarsa a ban ɗaki ko a cikin gonakai ya tafi zai tsugunna ya biya bukatarsa a wani guri to akwai waɗansu ladubba wanda shari'a ta musulunci ta tanade su ga wannan bawan Allah musulmi wanda zai biya bukatarsa malam yace adabu qada'il haja ladubba na biyan bukata arba'ata ashara adaban ladubba goma sha hudu ne ladubba ɗaya-ɗaya har guda goma sha hudu ne addini na musulunci ba abin da bai yi magana a kai ba hatta ɗaukar ruwa da za ka yi a buta ka tafi ban ɗaki ka biya buƙatar ka to a nan ma akwai waɗansu ladubba wanda ya tanade su ga bawan Allah musulmi wanda idan ya yi amfani da su Allah tabaraka wa ta'ala zai sanya katangal ƙarhe tsakankanin shi da shaiɗannu zai zamanto ba shi ba shafar shaiɗannu ba shi ba taɓawar shaiɗannu الأول ذكر الله عند إرادة الدخول قبل الوصول إلى موضع الأذى الأول معنى الأدب الأول ladabi na farko daga cikin ladubban nan guda goma sha hudu shine zikirullahi ambaton ubangiji subhanahu wa ta'ala inda iradatin dukhuli lokacin da mutum yake nufin zai shiga gurin da zai biya bukatarsa lokacin da mutum yake nufin zai shiga ban ɗaki to ya ambaci ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi ambatan Allah wanda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya kasance yana faɗa idan zai shiga cikin ban ɗaki kamar yadda ɗazu cikin karatunmu na bulugul maram mun karanta hadisin na na aisha kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya zukurullaha ala kulli ahyanihi wanda mun kawo wato yadda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya kasance yana yi to ladabi na farko shine ambaton ubangiji subhanahu wata'ala lokacin da mutumin da yake nufin zai biya bukatarsa cikin banɗaki zai shiga yayi bawali ko zai shiga yayi bayan gari to ya ambaci sunan ubangiji subhanahu wata'ala kafin ya shiga gurin qabla al-wusuli ila mawdi'il adha kafin ya sadu kafin ya isa zuwa gurin da ƙazantar take kafin ya isa gurin da zai tsuguna ya biya bukatar tashi yana zauwa ya buɗe kyaure zai shiga to a wannan lokacin sai ya ambaci ubangiji subhanahu wata'ala fa ya ƙulu sai ya faɗi wannan addu'ar a ce bismillahi wato zan shiga cikin wannan banɗaki ina neman taimako da sunan Allah subhanahu wa ta'ala ya agaza min cikin shiga wannan banɗakin in biya bukata ta a nitse hankalina a kwance. Allahumma inni a'utu bika min al-khubuthi wal khaba'ith Allahumma ya ubangiji inni a'utu bika haƙiƙa ne ina neman tsari da kai ina neman ka kare ni min al-khubuthi daga sharrin shaidannu maza wal khaba'ith da kuma sharrin shedannu mata to saboda duk inda aka ce wannan bola ce juji ne gurin kazanta ne to nan batattara ce ta aljanna in mutum yana garaje ya shiga ban daki ba tare da yayi wannan addu'ar ba wata ran kat yayi magamami da dan aljanna ko diyar aljanna ya je ya taka ɗan aljani ko ɗiyar aljani kuma daga ƙarshe ya zamanto karan da suka yi ya kasa jin daɗin shi a ce ya shiga ban ɗaki lafiya ƙalau amma kuma an hudo shi ɓangaren jikin shi baya aiki saboda ya taka ɗan aljani shi kuma aljanin da ya taka ɗan shi ba bawan Allah bane mai sauƙin kai aljani ne mai matsala sai ya zamanto ya maka ido ɗaya ƙafa ɗaya sai yanzu lahiyar shi lau ya ɗauki sahani ko ya shiga cikin mandaki ba sai to ya ka iya hakan in Allah ya kaddara abu amma in zaka tambaye shi me ake karantawa in za a shiga bandaki zai ce maka rabbana innaka jami'u nas to kaga ya sa matsala to shi yasa amma kana yin wannan addu'ar ko to duk shedannan da suke cikin wannan bandakin da zaka shiga sun tattare kayansu za ka shigo salim alim ka shiga ka biya bukatar ka hankalinka a kwance ka fita shine ma yake sallallahu alaihi wasallama yace satru ma baina a'yunil jinni wa aurati bani adama idza dakhala ahaduhum la khala an yaqula bismillah abinda zai zamanto maka lazana tsakankaninka da idanuwan 'ya'yan aljannu aljannu idan ka shiga ban ɗaki ba tare da kayi wannan addu'ar ba ba tare da ka ce bismillahi ba zirkinka ga baki ɗaya suke ganinta amma lokacin da kai addu'a za ka shiga cikin ban ɗaki ba za su ga zirkinka ba Allah subhanahu wa ta'ala sai ya zama ya suturce wannan al'aurar taka an sanya kariya tsakankaninka da su ba za su ga al'aurarka ba to amma in dai ba kai wannan addu'ar ba to za su ga al'aurarka ce wataƙila akwai mai salula a cikinsa sai ya baka hoto da kuma ku shiga daudala in ka gani a cikin facebook
ويقول بعد الخروج منه غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وأرقاني wa ya ƙulu ba da khuruji minhu to wannan idan mutum ya shiga ya tsuguna zai biya buƙatar shi ba waɗansu addu'o'i da zai idan yana ciki iya lokacin da zai shiga zai ce Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith wanda wannan mun karanta ta cikin umdatul ahkami hadisin Anas bin Malik yawwara to bayan ya gama biyan bukatar shi caf zai huto to shi ma akwai addu'a wanda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya kasance yana yi bayan ya gama biyan bukatarsa idan zai fito daga cikin banɗaki wa yaqulu yana faɗa ba'da al-khuruj bayan ya fito sai ya ce ghufranaka ba'da al-khuruj minhu bayan ya fito daga cikin banɗakin kenan sai ya ce ghufranaka ya ubangiji ina neman gafararka ina roƙonka ka gafarta mun wato wannan jinkiri da na yi ba tare da na ci gaba da ambatanka ba tsawon lokacin da na ɗauka a cikin banɗaki aji ma'aiki ba ma'aiki duk lokacin da ya ɗan samu kanshi cikin waɗansu yanayi wanda bai ambaci Allah a cikinsu ba to yana ganin cewa ya ɗan yi sakaci da lokacinsa mu kuma yanzu lokutan namu gabaki ɗaya dukkaninsu in ka ɗauka kaso mafi tsoka cikin sakakikin suke tafiya lokutan namu wanda muke moruwa da su yan kaɗan ne idan an haɗa su da wanda ba ma moruwa da su to ma'aiki alaihi salatu wassalam yana cewa gufranaka as'aluka magfirataka ya ubangiji ina roƙonka gafararka alhamdulillahi godiya ta tabbata ga sarki Allah allazi azhaba al'aza anni sarkin da ya tafiyar da abin da zai cutar da ni da ya gare ni wa afani sannan kuma ya bani lafiya na dawo cikin hayyacina yanzu in mutum ya kaɗo daga wani guri kaga bayan gari ya kaɗo shi in yana so za ku yi wata magana shi ya ina fitowa ya ina fitowa ba shi da nutsuwar da zai tsaya ya saurare ka mun gane da kyau to kaga wannan cuta ce ta yadda in mutum bai je zubar da wannan cutar ba to akwai matsala inda za ka rike shi cikin minti uku ko minti biyu zai iya yiwa don girman shi ya wannan bayan garin a wando a samu matsala saboda rike kashi a ciki baya maganin yunwa yana haifar da matsaloli ne to faɗar alhamdulillahi lazi a zahaba annil aza wa afani a to hadisin da ya tabbatar da ita ba shi da ingancin da hadisin da yake magana akan gufranaka ya tabbatar hadisin gufranaka shi ya tabbata cikin sunan na abi dawud hadisin na na aisha radiyallahu anha da haka in bawa Allah musulmi da ya fito daga ban daki ya takaita akan gufranaka ya ce gufranak ya tsaya a nan yayi daidai babu laifi amma idan ya karasa alhamdulillahi alladhi azhaba anil adha wa afani to shi ma dai hadisin da ya tabbatar din ba shi da inganci to amma dai ya takaita ɗin kan abin da ya tabbata daga bakin ma'aiki ɗin ya fi sama da ya zo shi da wani sabon abu alhamdulillahi godiya ta tabbata ga sarki Allah allazi azhabal aza'ani wanda ya tafiyar da cuta daga gare ni saboda duk abin da ya zamanto idan bawa ya ci duk abin da idan bawa ya ci shi ko bitamin kinsa shine yake tabbata a jikinsa amma rarar tattakar dole ta fito na'am idan tattakar nan ba ta fito ba to ko likita za a tafi in ya zama to gashi nan bawa ya kasance ya ci abinci tsawon sati guda bai yi kashi ba ga to ana neman likita yaro an haife shi yau a ce kusan sati guda bai yi kashi ba za a ga an kai shi likita to yaya ne aka yi yana shan mama amma kuma bai yi kashi ba har yanzu mahaifiyar hankalinta a tashe mahaifiyarta hankalinta a sha- tashe shi ango hankalin shi a tashe in gidansa hankalinsa a tashe saboda a ce wannan cuta ce a ciki in ba a fitar da ita ba za a zauna lafiya ba to wa'afani shi kuma shine ya bani lafiya ya dawo da ni cikin hayyaci na saboda lokacin da bawa ya zo zai biya bukatar shi in ka rike shi to za ga cewa ba a nutsa ba yake shi yasa lokacin da bawan Allah musulmi yake sallah amma kuma bawali ko bayan gari yana matso shi manzo Allah ya ce baya da sallah na'am an gane ko la salata bi hadrati ta'amin wala huwa yudafi'u al-akhbar thani na'am
ولا يجوز دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله تعالى كالخاتم والدرهم ولا نعم ولا يجوز دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله تعالى baya halitta mutum ya shiga gurin da zai biya bukatar saban daki da wani abu wanda a cikin wannan abun akwai ambaton ubangiji subhanahu wa ta'ala dukkan abin da a jikinsa akwai ambaton Allah ta'ala baya halitta ka shiga cikin banɗaki da shi shine ma na buga misali yace kal khatami kaman zobi baya halitta ka shiga da zobe wanda a jikinsa akwai suna Allahu a jikin ko a jikin shi akwai bismillahi wanda dai akwai ambatan Allah ko la ilaha illallah wadirhami da kuma kudi dirhami wanda a jikinsa akwai sunan Allah bayan wannan jika ta wamba ko dala ɗari ko jika goma jika goma yana ka leƙa ta da kyau ma ba za a gaba sunan Allahu a cikin ta wani mun sani ba da ke ni ba wani ma'amala nake da ita sosai ba in na same ta ma kashe ta ne nake na'am
ولا يجوز الاستنجاء بشيء فيه ذكر الله تعالى wala ya juzu listinja a listinja'u kama ruwa baya halitta bishai'in da wani abu wanda fihi zikirullahi ta'ala a cikinsa akwai ambatan Allah maɗaukacin sarki baya halitta mutum ya yi istijimari wajen yin amfani da hoge ya samu wata takarra wanda a jikinta sunan Allah ne a jiki ya kalkade ya goge bayan gari da yi ko ya goge bawuli da yi baya halitta Mm, wannan idan ya haka ya kaskantar da sunan Allah to shi kuma haƙƙi ne ga Allah sai ya kaskantar da duk wanda ya ce zai ja da shi Mm, na'am.
الثاني أن يقدم رجله اليسرى في الخ- في الدخول ويمنى في الخروج الثاني ladabi na biyu daga cikin ladubba na biyan bukata an yi ƙaddima rijilahu yusra fi dukhul wato idan mutum zai shiga gurin da zai biya bukatarsa to ana so ya zamanto ya gabatar da kafar shi ta hagu kafa ta hagun ita za a fara gabatarwa lokacin da za a shiga cikin banɗaki wal yumna fil khuruj a gabatar da kafa ta dama lokacin da za a fito wanda shine aksu masjidin kenan idan mutum zai shiga masallaci ana so ya gabatar da kafar shi ta dama idan zai fito ya gabatar da kafar hagu to amma idan zai shiga ban daki ana so ya zama to wanda za ta fara shiga kafar hagu ce na'am saboda gurin da za a shiga ba guri bane na mutunci guri ne wanda sai larura take kama ta kama ka zaka tafi din yanda ban daki ya kai a kyau da kyalkyali da shaya da hutula da sauransu ba wanda zai je shi ya ce a ciki zai kwana na'am in kaga mutum ya shiga ciki to bukatar shi ta kai shi na'am in ya gama bukatar shi fitowa zai ya rufe ta komin kyau ɗinta ya bar ta ko to haka malamai suke ganin duniya duniya in kaga sun ɗauke ta kayan duniya to larura ce ta kai su amma in dai larura su ta kauko ba ruwansu da kayan duniya da abin da yake cikin da duniyar da abin da yake cikin ta gabaki da na'am الثالث أن يقضي حاجته وهو جالس Mm, sannan kuma yana daga cikin ladubba na biyan bukata a tsalith ladabi na uku daga cikin ladubba na biyan bukata an ya ya ja a hajatahu wato mutumin da bukatar shi ta kai shi ban ɗaki ya biya bukatar tasa wa huwa jalisun alhali yana tsugunne ya yi ta a tsugunne in bayan gari ne kada ya yi a tsaye Ya- ya- ya- ya doshi. to haka nan wannan ladabi ne na'am yana daga cikin ladubba wanda addini na musulunci ya koyar na'am idan za a biya bukata a yi a sukuni Na'am.
kala a yi ta a tsaye idan aka biya bukatar a tsaye sai ya zama to an yi kamanceceniya ga waɗansu daga cikin dabbobi wanda za a ga waɗansu kawai a tsaye suke bayan gari ne bawali ne da sauransu to amma shi bawali in ya zama to gurin da ka je za ka biya bukatar guri ne wanda yake mai najasa mai datti wanda in ka sunkuya zai iya yiwa tufafinka ya goji najasa ya zama to larura ne alal darurar ba laifi za ka yi a tsaye amma in bayan gari ne ba za ka yi shi a tsaye ba dole sai ka je ka samu guri mai kyau sannan ka tsuguna ka yi shi amma ba wani malamai sun ɗan yi rangwame game da yin shi a tsaye amma yin shi a tsugunne ya fi sama da yin shi a tsaye na'am الرابع أن يديم سترة حتى يدنو يدنو من الأرض arrabi'u ladabi na hudu daga cikin ladubba na biyan bukata an yi dima sitira wato mutum ya dawwamar da sutura a jikinsa lokacin da ya je shi biyan bukata ya dawwamar da wando a jikin shi ya tabbatar da shi a jikin shi kar ya tube zigidir daga ya shiga ban daki hatta ya dunuwa min al'arbi har sai ya yi dab da ƙasa sannan kuma sai ya tube shi na'am kada tun yana tsaye ya hudda wandon shi Mm, ya bar ya zamanto sai in ya sunkuya shikenan sai kuma ya zare wandon shi daga jikinsa na'am
الخامس Mm, أن يعتمد على رجله اليسرى mm. alhamis ladabi na biyar cikin ladubba na biyan bukata an ya atamida wato mai biyan bukata ya bayar da ƙarhin shi a larijilihil yusra a kan ƙafar shi ta hagun lokacin da yake biyan bukata ya zamanto inda ya fi baiwa ƙarhi shine ɓangaren ƙafa ta hagun saboda wannan shi zai fi agaza mushi wajen fitar da dukkan rarar da take cikin shi duk abin da baya da amfani a cikin shi in ya zamanto ɓangaren jikin shi na hagun shi ya yi baiwa ƙarhi to zai fitar da komai mun gane da kyau Kai, addini kenan na'am Mm.
الثالث Mm.
إلى الرابع إلى الرابع عشر أن يفرج بين فخذيه Mm.
وأن يجتنب الموضع الصلب والماء الدائم
asadisu ila rabi'i ashara wato ladabi na shida daga cikin ladubba na biyan bukata har ya zuwa ladubba na goma sha hudu shine an yi farrija fakhidaihi wato mutum ya ware cinyoyin shi a lokacin da yake biyan bukata kal ya matse su saboda idan ya matse cinyoyin shi a wannan lokacin cikin shi ba zai samu damar budewar da zai fitar da bukatar shi ba duka gabaki daya yawa mun gane da kyau ko yawwa wa an yaji tanibal mawdi as-sulba sannan kuma wannan shine ladabi na bakwai wa an yaji tanibal mawdi as-sulba ya nisanci guri wanda yake na hako idan zai biya bukatar shi kada ya je guri wanda yake hako ne ya je ya ce zai tsala da fitsari a nan saboda yana yi to zai dinga tashi shi kuma yana watsun mishi yana yi zai dinga tashi yana watsun mishi ka je ka fitar da najasa kuma ka dawo da wuta a jikinka to sai ne sanci guri wanda yake na asulub guri wanda yake na hako wal ma'ad da'im sannan kuma idan zai biya bukatar shi ya nesanci ruwa wanda yake madawwami alma'ur rakid ruwa wanda yake kwantacce wanda baya circulation baya kai kawo to kada mutum ya je ya biya bukata a nan idan mutum ya je shi daidai gabar teku kawai ya sunku ya biya bukatar shi ya katon bayan garin shi wani zo zai cika ruwa a cikin budu ga wannan kashin gabaki ɗaya ruwan huta zai daga rai shi ce kai wannan wani la'ancacce ne wannan abu Allah tsine mishi albarka to je zadawa ana ce musu albala'inu thalas na'am gurare guda uku wanda suke janyowa duk wanda ya bayan gari a gurin tsinuwa ta mutane kuma ka wallahi duk wanda ya bayan gari a nan ko mutane suka tsine mishi tsino su kama shi zati Na'am.
saboda ya cutar da su na'am ruwa ne gashi nan an sani tafki ne yar kulissa ce kawai ka je za ka ciko ruwa kawai ka katon bayan gari gashi nan kuda bin shi yake kace kai duka wani ruwa ya wuta daga ranka ka dawo ka ce wallahi na je ni babu in kana so kala maka ruwa ka ce babu ko ka ce wallahi tun yara sun bata shi to kada a yi haka nan na'am وأن يغطي رأسه وأن لا يتكلم إلا لمهم كخوف فوات نفس أو مال
wa an yughtiya ra'sahu ko sannan kuma lokacin da da mutum yake biyan bukatar shi ya sa kan shi kasa eh kalle zama to yana kallace kallace wannan yana magana a kai lokacin kana cikin daji ne in ka sun tsaya kana biyan bukata kala kala kala kalle ka tsinka ya sarkin kamar ɗan ɗaukar da rikici ya ya kabri bawan Allah musulmi lokacin da yake biyan bukata ya sa kan shi ƙasa ya yi biyan bukatar shi a nitse kare zamanto yana leke-leke sannan kuma wa Allah ya takallama illa li muhimmin mutumin da yake biyan bukata ba a so ya dinga yin surutu kana ban ɗaki kana biyan bukata kana bayan gari ko kana bauli kada ya dinga yin magana illa li muhimmin sai ga wani abu wanda yake mai muhimmanci wanda yin jinkirin yin magana zai iya janyowa matsala yanzu a wannan lokacin babu laifi sai ya yi magana ya ce ka haufi fawati nafsi kamar inda yake jin tsoron hallakar rai mutum yana cikin ban ɗaki yana biyan bukata sai ya tsinkayi ɗan shi yana hamar faɗawa cikin wani gwalolo a gidan shi wanda shi kuma gwalolon akwai ƙayayu da sauransu in ya faɗa wannan zai iya janyo mai matsaci kai wance wance tsodoke shi to wannan babu laifi saboda jin tsoron faɗawar wannan rai ɗin kada ta hallaka ko kuma yana cikin ban ɗaki sai yake jin yaro zai taɓa tukunya akan wuta shi kuma wuta in ya taɓa wata in ta zubu mishi za ta sassaɓe mai jiki to yanzu shi ma a wannan lokacin babu laifi ya yi magana mun gane da kyau au malin ko kuma ji tsoron hallakar wata dukiya yana biyan ban yana biyan bukatar shi a cikin ban daki ya ji barawa ya duro duk shi ke to zai tashi tsilat ya tashi ya leka ce kai wace bai koma wannan sanda ya yi magana mun gane da kyau yawwa to babu laifi ya yi haka
وأن يتقي الريح والحجر والملاعن الثلاثة وهي مواضع جلوس الناس وطرقاتهم to shi kenan wa an yattaqiyal riha sannan kuma mutumin da yake biyan bukatar shi in a daji ne zai biya bukatar shi to ya kiyaye mabugar iska duk inda ya san cewa mabugar iska ce yanzu in ya zamanto iska tana yamma mun gane da kyau iska yamma take kadawa to in zai biya bukatar shi da gonar su kare zo gabas idan ya zo gabas yana biyan bukatar tashi iska tana kada tsamin can zai zama yana cutar da da masu gonar tasu da ya aiki ce kai wannan kamar da mushe ya mutu ba mushe ba zuwa ne da ya zai ya zama to yana mutane wani sai ya nesanci mabugar iska in yamma take ko to ya can yamma ta kada daga can makarta da kaiwa gabas in gusum yake yi in iska gusum take yi tana kada gusum ko to ya tafi daga cankin gusum ke ta yi gaba daga nan ma in arewa take to ya yi arewar ka ta yi gaba daga nan ma shi dai duk inda zai zamanto ya tafi ya zamanto tsamin ba zai dawo ba kansu wajen yan uwan shi mun gane da kyau sai ya nesa da wannan sannan kuma wal juhur mutum idan ya tafi biyan bukatar shi a cikin daji ya guji biyan bukata a cikin ramummuka daga ya ga dan wani dan rami dan karmi ce biya bukatar shi shi zai yi wa dakin wani yaran ya ware biyan bukata kuma ta fito ta fito shi shi bai kare kuma samu matsala ya guji biyan bukatar shi a rami don ya ga rami kale ce yawwa alhamdulillah yanzu na ma huta ba sai na yi rami ba da sauransu ike na kawai barin ɗugun na in na ƙare in rufe shi to sai ta yi mai gidan yana ciki ka fara biyan bukata kuma ya ce wani irin wannan wari zai kashe ni ya je garin fakatse wuta ya shi sama da kai kawara ihu yawwala wal mala'ina thalatha sannan kuma hakanan mutumin da ya je shi biyan bukata to ya guji biyan bukatar shi a gurare guda uku wanda suke janyo wa wanda ya biya bukata gurin tsinuwa da la'anta daga bayan Allah musulmi yace wahiya mawadi'u julusin nas guri na farko shine guraren da mutane suke zama su huta babbar inuwa ka san cewa wannan inuwa ce katuwa ta kuka wajen karfe sha ɗaya kawai mutum ya je zai biya bukatar shi kawai ya tsuguna a nan bayan gari kaga yanzu watakila ko ba masu gonar ba ko waɗansu sun zo sun ce kai waccan inuwa ta yi inuwa ku ta yi daɗin inuwa bari mu je mu huta a can in suka zo suka kashin nan gaba ke ɗaya inuwar sai ta zama toka zama a gurin su kai wala wani sinan ya zo shi ya yi bayan gari to shi saboda yanzu maslaha ba taka kaɗai za ka leka ba yanzu biyan buƙatar da mutum zai watakila bai wuce minti sha biyar yana biyan buƙatar ba to watakila su kuma wannan da suka zo za su huta din sun fi su biyar kuma a lokaci ɗaya ne za su huta watakila za su yi minti talatin a ƙarƙashin ta suna cin moriyarta yanzu kai kaɗai ka zo ka cikin minti sha biyar ka lalata wa mutane guri wanda ba wanda zai ci moriyar shi kuma kai ma yanzu inda za ka dawo ka zama ka huta ba za ka iya ba saboda gurin ka ɓata shi da wari wa ɓurƙatuhum da kuma hanyoyi na mutane kawai mutum ya zo shi face kiyar hanya kawai sun kaya biya bukatar shara ka san mutane fa da wani da wani ba ɗaya ba ne yanzu a kowanne shi yanzu in ya ga kashi ko wallahi ko abinci ya zo ce a gida baya iya bace gabaki ɗaya wannan kashin ya dagula bai lissafi tsawon yin wannan guda ba zai ci abinci ba zai wuni na tsartuwa to ka gani shi bai ci abinci ba ka cuce shi kuma in ya maka tsinuwa dole Allah ta'ala ya amshi addu'a da shi saboda ka cutar da shi na'am wa an yastatira an ayyun nasi
wa an yastatira an a'yunin nas sannan kuma idan bawon Allah musulmi ya tafi zai biya bukatar shi ya suturtu daga idanuwan mutane kada ya zama to ya ce yau din yan uwana ne homaza ina ruwana ko anan kina zan tsaya in yi bayan gari na kowa yana kallon shi aka mishi wani cewa menene a ciki kai namiji ne ni namiji ne to kala ya haka na eh wannan bai dace ba ya zama to mutum yana kunya yana kunya manista wato ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce ihfaz aurataka illa min zawjatika aw ma malakat yamin ka kiyaye al'aurar ka iyakacin gwargwadon kiyaye ta in banda matarka kadai ko kuma abin da hannunka na mallaka ta mallaka na dama ita ce bayi da sauransu ne bayi da sauransu
wa an yab'u da an masami'ihim idza kana fil qada'i fil fada'i dai fil fada'i wa an yab'u da an masami'ihim sannan kuma ya zamanto mutun yayi nesa daga idanu daga kunnaye na mutane idza kana fil fada'i idan ya kasance zai biya bukatar ne a jeje a sahara idan mutum zai biya bukatar shi a sahara a daji to ana so inda zai tafi in ma zawo ne yake in ma menene ya zama to shi kadai yake jin kayan shi kale tsaya a kusa ya dinga jina baran kai a ce wani yau me ya ci wani ya yi nesa daga da kunnayen mutane duk abin da mutane za su jiyo na karanka da sauransu ka baki ɗaya ka yi nesa da shi ka yi tafiyar da ta kai ni zan tafiyar minti biyar ko shida wanda in ka tsugunda za ka biya buƙatar ka hankalin ka kwanci a litse ba tare da kana tunanin wani zai ji karanka ba na'am wa alla yastaqbila al-qiblata wa la yastadbiraha idza kana fil qada'i wa lam yakun fihi satirun fa in kana fihi satirun fa fi man'ihi qawlani to wa wa'altaru minhum al-man'u to shikenan wa Allah yastaqbil al-qiblata sannan kuma kada ya fuskanci al-qibla wala yastadbiraha kada ya baiwa al-qibla baya idza kana fil fada'i idan ya kasance zai biya bukatar tashi a daji idan a daji ne mutum zai biya bukata yana daga cikin laduba na biyan bukatar kada ya fuskanci al-qibla sannan kuma kada ya bata baya kada ya fuskanci gabas kada ya kallaci yamma idan a daji ne walam ya kun fihi satirun ya zamanto kuma babu wani abu wanda zai suturce shi daga kallon alƙibla ɗin nan ko daga bata baya mun gane da kyau fa in kana fihi satirun idan ya zamanto akwai wata bishiya wanda ta kare shi to fa fi man'ihi qawlani qawlani an yi maganganu guda biyu fi man'ihi cikin shin zai iya fuskantar alƙibla ko kuma a'a bai dace ya fuskanci alƙibla ba hakanan bai dace ya baiwa alƙibla baya ba to a yi maganganu guda biyu waɗansu suna ganin cewa in dai hal akwai satir abin da zai suturce ka ko akwai ɗan ban ɗaki da aka yi wanda mutum zai shiga ya biya buƙatar shi a gonar ku saboda kuma da gorar wani gurin ibada ibada akwai wani masallaci da kuka ware kuka je kuda burge kuka ɗan yi kewaye irin na guri ne na biyan bukata gashi nan da salanga da komai to shin za a shiga mutum ya kallaci alƙibla ko kuma a'a ba zai kallaci alƙibla ba to malamai sun yi saɓani ya ce amma al-mukhtaru minhuma al-man'u zancen da aka zaɓa daga cikinsu shine an zaɓi hana ko da akwai satir to kada a fuskanci alƙibla kada a bata baya nan
وأما فعله ففي المنزل يجوز nan مطلقا wa ma
وأما فعله Mm, في المنزل mm, nan وأما فعله في المنزل فيجوز مطلقا أعني سواء كان هناك ساتر أم لا كان هناك مشقة أم لا wa amma fi'luhu fil manzil amma biyan bukata idan mutum zai yi ta a gida a cikin gari fa yajuzu mutlaqan ya halitta mutum ya biya bukatar shi mutlaqan sake ba kaidi yana fuskantar alqibla ko yana bata baya a ni abin da nake nufi da mutlaqan sawa'un duk ɗaya ne kana hunaka satirun idan a gida ne mutum zai biya bukatar shi akwai katanga wanda ta kare shi da kallon iyalinsa amla ko kuma babu katanga irin inda damuna ne in katangar ban ɗakin shi ta ta faɗu babu laifi zai iya kallon gabas ko ya bata baya biya bukatar shi magana da kyau ko kuma akwai katanga din kana hunaka mashaqqa amla akwai wahala wajen yin katangar ko babu wahala akwai wahala wajen saka tsarin wajen baiwa alƙibla baya ɗin ko ba wahala shi da ya halitta mutum ya fuskanci alƙibla ko ya bata baya in dai a cikin gari ne kamar yadda jabir ɗan abdullahi allah ta'ala ya ƙara yadda da shi ya rawaito ce ya ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama kafin ya koma ga allah subhanahu wa ta'ala da shekara guda yana fuskantar baitul maqdis yana biyan buƙatar shi haka kuma wato abdullahi dan umar allah ta'ala ya kara yadda da shi ya hau saman ɗakin yar uwarsa na na hafsa sai ya tsinka ya baki yana biyan bukatarsa yana fuskantar baitul maqdisi yana mai baiwa ka'aba baya barakallahu fikum abinda muka yi daidai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bamu lada akai abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe ubangiji subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana wa bihadar qadar kifaya subhanakallahumma wa bihamdika